وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ‘yan uwa musulmi godiya da yabo su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komi wanda bai yawa ba ya shi wani bashi da makamanci tsira da amincin Allah ya ƙara tabbatuwa akan fiyayyen halitta shugaban annabawa shugaban manzanni da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ‘yan uwa musulmi duk abin da ke da farko yana da ƙarshe mu a yau tana karantar da mu zakka kono zakka ta abinci wanda ake bayar da ita a ƙarshen wato azumin ramadana in Allah ya kai ka zuwa wajen ƙarshe-ƙarshen shi akwai wata sunna da aka sunnanta maka ta ba da zakka ta abinci ga dukkan wanda yake da hali ya abinci ya mallaki abincin wannan yinin daga ƙarshe za mu yi tsawon ɗan tsokaci a ƙarshe da cewa abin da ake ce ma ranar sallah shine ranar sallar al'umma abin da hudu suke karantar da mu dan uwa musulmi zakka ta kono da malam bahaushe ne zakka kono zakka ta abinci da ake hudawa wannan wajibi ce ga dukkan mutumin da ya mallaki abincin wannan yinin kuma ya mallaki abincin iyalansa kana da abincin wannan yini tun daga tsaye har ya zuwa faɗuwar rana na ranar sallah ka mallaki wannan abinci daga nan abin da yi sama sai ka yi ƙoƙarin hujjar mudu na annabi sallallahu alaihi wasallama mudu guda hudu ko kuma sa'i guda ko kuma kilo biyu da rabi da wani abu na duk abin da ake auna shi sai malamai suka ce ka cike ya zama kilo uku daidai dan ƙirarar da ta rage zama kilo uku ga dukkan mutum ɗaya il kaɗan ce sai ka cika domin ka samu farala da alkhairi idan da dukkan mutumin da ya mallaki abincin wannan yinin na ranar sallah kuma ya mallaki abincin iyalansa na ranar sallar idin azumi kuma ita wannan zakka ta kono lokacin da ake fidda ta ta lokuta guda uku amma abin da ake aunawa da siya mun gaya maka ka hudda mudun nabi guda hudu ga kowane mutum ɗaya imma sa'i guda shine tiya guda imma wanda ake auna kilo biyu da rabi da wani abu sai ka cika ya zama kowane mutum ɗaya mutum mai kilo uku mutum ɗaya lokutan da ake fitar da ita rana ta farko da safe kafin a tafi jiya da dare an ga wata an ce gobe wata iji to kafin ka tafi idi sai ka diba abincin da kake da shi na iyalanka shin ka mallaki abincin wannan yini daga nan abin da ya yi saura sai ka fara hudda da kanka ka fara huddawa daga iyalanka tak tak tak wanda kake da haƙƙi ka ciyar da su ba cikin da ta ƙare la yukallifu Allahu nafsan illa wusa illa ma ata kenan ranar idi da sai kafin a tafi idi ka rike wannan kafin ka tafi idi sai ka fita rana ta biyu kuma daddare an ce maka an ga wata daddare an ce an ga wata musalla to daddare sai ke cikin gida kaga shin kun mallaki abinci gobe ranar sallah na wannan yinin daga nan abin da kake da shi sai ka shiga huddawa rana biyu kenan rana ta farko da safe kafin a tafi rana ta biyu daddaren da aka ce maka an ga wata gobe sallah sai ka yi niyya ka fitar sai lokaci na uku ya tabbata a karantar magabata suna fitar da zakkar kono waɗansu daga ciki wata sallah ta rage da kwana biyu ashirin da takwas ko ashirin da tara suna fitarwa domin wani abin yanzu ka ɗauka hatsi ne kake da halin ba da shi ko dawa kafin bawan adin da ka aika ma ya sarrafa shi ya zama abinci sai an je an surwa an niƙa an dafa idan ka ga an ka huda da kwana biyu zai samu sauƙin yin hidima domin ya samu ranar farin ciki ya wadatar da iyalarsa kar ka zama to kai kadai kana da wadatar abinci a ranar sallah sai iyalanka suna cin walwala alhali wani makwabcinka musulmi ɗan uwanka ba shi ci shi yasa da cikin hikimar a taimaka ma bayan Allah mabukata da kwana biyu in abincin da sai an sarrafa shi ne shi ne abu na uku lokacin da ake fitar da ita da kwana biyu za ga wani a unguwa yana fitar da ita ashirin da takwas da wata zai fitar domin ya samu ya kai ya kai ta zuwa ga masu ita ta isa domin samun su sarrafa a ranar sallah su ma su wadatar yanzu suwa ake hujja ma zakatul fitr zakatul qurb hadisi abdullahi dan umar Allah ya kare da su yake manzon rama alaihi salatu wassalam ya farallanta mana zakkar kono sa'i ɗaya na dabino shine tiya ɗaya ko kuma sha'ir irin abincin su sa'i ɗaya na sha'ir wa ake hudda ma bawa shi ne ɗan gidan wanda yake maka hidima ko da a shagon ka ne yake tsaron shago ko a ma'aikata yana maka hidima bawa da ke ƙarshe kai ne gidan ɗin da za ka shi haka na ana hudda ma ɗa ranka na cikin kai a nan ne muke ƙara motsar da mutane ala sabirin misal uwar gida Allah ya sa tashi da cikin naƙuda cikin dare ashirin da tara an kai ta an kai ta asibiti cikin dare kafin a ta yi shi ciki to Allah ya kace sai aka zo aka ce maka kana shirin ciki ai uwar gida Allah ya sa sai a ce aka ce Allah raya shi aka sunna Allah ya tsare to wannan da aka haifa kafin a kai idi shi ma sai ka huta dan kani ya zo a lokacin kafin a idi amma in bayan idi ne wani kuma ana kai haka nan ana huta ma namiji ana huta ma mace ana huta ma yaro karami ana huta ma babba na daga musulmi abinda aka yi umarni famar da ake ka kiyaye lokuta mun gaya maka ranar da aka ce an ga wata da dare ka hujja ko kuma da sahe ana shirye-shiryen idi ka hanyar ati ko kuma da kwana biyu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a bayar da wannan zakka a fitar da ita kafin lokacin mu na biyu shi ne akan maganar sallar dan uwa musulmi kana da masaniyar cewa wace rana ce ake cewa ranar sallar mutane musulmi azumi ne sallar azumi ce ko sallar layya ka san kowace rana ce in dai ranar da za a ambace a ce wannan ita take ranar sallah ranar idi na azumi na musulminku na mutanen ko kuma na layyarku a ambata a ce yau ita ce ranar sallar layyar kaza wannan ranar da aka ambata ta jama'a karkashin jagorancin wato shugabannin da maliman wanda jama'a ta gari na jama'a ta gari shugabanni malamai al'umma suka tabbatar da cewa wannan ita ce ranar sallah ba waɗansu ɗan tsiraru ba ba wasu ɗan ɓangare ba ba za ce abu ba ta zama bashi muke a bai dauki a musulunci muke maka magana ba al'ada ba ba a nagada ba a musulunci ranar da mutanenku malimanku shugabannin ku kasin jagoranci shugabannin ku da al'ummar ku jama'a ta garin take yau ita ce ranar sallah ko wani in ma sallar azumi ce in ma sallar ya sha kuma ma kan karuwa ta uwa musulmi kai ba dan hayaniya ba ne kitabu wa sunna littafin Allah addini wannan Qur'an da ke hannunka ya wadata da sunna ta bayanai yadda manzon Allah yayi ya karanta sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in ya kake bi sai kuma dan uwa baka iya shirye da wanda kake duk wannan ayoyin da Allah ya kawo ka ba shi aminci innaka la tahdi man samun fahimta da samun shiriwa ranar sallar jama'a ta ƙasar tagaru suka tabbata ƙarƙashin jagoranci muna gaya maka shugabannin da Allah ya shi shugabanni ko su ƙasa a gwiwa suka yi kuma su musamman na malamai dan a tsirar da addini ka a bar shi ta kibar ka suka zama da su ku gaya musu abin da Allah ya ce na alƙur'ani da sunna idan ba su ba kansu amma kan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuce hadisi Tirmidhi daga Aisha take cewa manzon Allah alaihi salatu wasallam ya ce alfidiru ranar sallar idin azumi ranar sallar idin azumi yau mai surna ranar da mutane suka tabbatar da wannan ita ce ranar sallar idin azumi jama'a ku mutanen ku ƙarƙashin jagorancin jagororinku da malaman da Allah ya zo tura muku wal adha ranar sallar da ya kuma umar mutunta ba to ranar sallah abin da ake ce ma ranar sallah da ya a musulunci yake maka magana ba zan ka wani bangare daban to rayin da kyau dan uwa ranar sallar layya yau mai da inna ranar da mutane jama'a alƙashin jagoranci shugabannin da malaman ku jama'a ku kadarin ku ta ƙasar ku ta tabbatar wannan ranar sallar layya Allah ka tabbatar da mu akan sunna Allah ka agaza mana Allah subhanahu wataala ka samu daga cikin masu shiriwa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ban kuka Allah ka nuna mana bata bata ne ka wani kuka guje gaskiya Allah ka tabbatar da mu akan sarki mu Allah ka rabi ba mu Allah ka gafarta mana Allah ka samu daga cikin yantattu daga wuta wanda su je gidan aljanna Allah ka gafarta mana musulmi wa'anda mun mara wa'azin nan da su jewa yan uwa sun rasu Allah ka yi musu rahama Allah ka haɗa mu da musu a cikin jannatin firdaus ya Allah muna tawassali da ibadun da muka yi Allah ka zauna da ƙasar mu da garin mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi dukkan wata fitina wanda mun san ko mun san ta, Allah ka tsare ta shi ya Allah Allah ka tsare garin mu da mu Allah ka mana kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka haɗa kawunan su akan alkhairi Allah ka tilasta su su yi mana adalci Allah ka tilasta su yi mana adalci Allah ka tilta su tausaya mana Allah ka su lafiya da kare Allah ka jagorance su akan ake Allah subhanahu wata'ala ya ba su mashawarta na gari masu gaya musu Allah ya ce manzon Allah ya ce domin a samu a tsira a duniya a tsira a lahira Allah subhanahu wata'ala ku biya bukatun da alheri yan kasuwanmu da yan kwadagonmu masu neman ilimin Muhammadiyya da baku masu karantarwa da hudu da wazuka Allah ka yi albarka da alheri Allah ka yi lafiya da kare lafiya Allah ka tsaya mana da lafiya Allah ka sa muna yi da kai yi da wata kuma Allah ka tsaye mu Allah shi kan iyayen mu da kakarun da ya kakarun mu kuma da wata wata mu masu rai Allah kara musu lafiya da imani da adalci idan lokacin su za mu Allah kara musu da lafiya yau yaran mu ƴan mata wanda ba su da aure Allah ka aure su da kware zawarawan mu Allah ka aure su da kware mu da muke da Allah ka aure su lafiya Allah ka ba mu abin da zamu mutum sha ta hanya kyakkyawa halauci da kaka na kai Allah karba mu shi ya Allah Allah ka ramu ta mana a cikin rayuwa ya Allah Allah ka mana sauki a cikin rayuwa yaran mu ƴan agaji zarata mazan su da matan su masu kokari akan abin da ya shafi masallatan da wuraren wa'azin mu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarsu da kawo Allah ka gyara gorance su akan sunna masu tana Allah ka yi albarka albarka wayanda ba su cikin su Allah ka ba su sana'a Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka datar da mu akan akai Allah ka sami lafiya mu a lafiya jami'an mu na tsaro masarauta cikin gida da ba lafiya Allah ka tsare Allah ka ba su rinjaye akan dukkan wanda ya tawa suna ci Allah ka bayyana mana wayanda suke neman su kawo mana fitina a cikin Allah ka bayyana mana su kuma Allah ka yi maganin su ya Allah sauran ƙasashe Allah ka ba musulunci rinjaye Allah ka ba musulunci rinjaye Allah ka tabbatar da musulunci masu kula da bakin Allah ya yi hakin su ibada Allah sallu wa sallimu ala Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama amara rabbukum bi qawlihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيتاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك في كل مكان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم العفو عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله